الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد بن بكر المعروف ولا فاتن ما تبعنا من الحديث فهذه إلى صراط المستقيم وعلى آله حسن الوجدان العظيم ta ga wani ganye ma ta ko shi kawo annabi nu dan ya nuna alamar cewa ruwan ya tafi haka wannan duk abin da aka daukar na azaba wannan abin ya tafi sai sai annabi nu sai mata addu'a shi ne ta sabara sai Allah ya mata albarka kaga ana tare da cikin mutane ba a gudun da ba ta gudun mutane shi kuma hangaka sai ubangiji sai kwashe masa albarka har a cikin harami shanu ya ba da umarnin an ga hankaka a kashe shi yana daga cikin dabbobin da ake kashewa ko da a cikin harami na wai la adin a hamu guda ubangiji yake cewa mun aiki mun yi aike zuwa ga adawa mun aiki ɗan uwansu na kasida shi ne annabi qala ya ce ya komi ya ku mutane na ya komi gudun laka ya ku mutane na ku bauta wa Allah al'adar kowane annabi don zai zo farkon abin da zai zo da shi da tauhidi zai zo a dai kadai a kadai da ubangiji yace ku bauta wa Allah shi shi kadai malam kun min ilahin gairu ba ku dole ubangiji ba in ba Allah ba ba ku dole ubangiji in ba Allah ba in antum ku ba ku zamo ba a cikin wannan kuta da kuke yi na gumaka illa mun tarurun face masu ƙarya ƙarya kawai kuke yi ga ubangiji duk abin da kuke faɗa ne kan kira gumaka ku inga mota ku kuna tara da wasu abokan tarayya ga ubangiji ƙarya kawai ƙarya ce kuke yin ta ma
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إلي إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون
na'am ya kauni yace ya mutane na la as'alukum alayya alayya ajra yace ni ba na roƙon ba na roƙon wani sakamako alayhi akan wannan kira da nake yi daga Allah ba wai na roƙon ku bani da kuɗi bane ka san su duk inda ba ku ga shi ko kuma duk inda kafirai suke ba abin da yake gaban su ba dukiya ba duniya ce kawai a gaban su idan an zo yanzu in mutum ya zo yana addini yana addini abinda za a zata shi wanda suka wawaye ba san addini ba kamar duniya yake nema ba shi kaga irin abin da ake ga ma'aika na Allah ba ke nan shi ne ke cewa ba na roƙon ku wani sakamako alayya akan wannan kira da nake yi daga Allah ina jiya sakamako na bai zamo ba illa Allah ya fadara ni sai dai yana gurin wannan wanda ya halicce ni sakamako da yana gurin ubangiji shi ne zai saka yawo amma na ta ake nuna yanzu ba za ku yi hankali ba ba za ku yi hankali ku ji tsoron allah ku komo zuwa ga allah
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة لا قوتكم ولا تتولوا مجرمين
na'am annabi ya yi cewa ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangiji ku daga shi sannan ku koma zuwa gare shi yusil sama alaikum bidarara ku dan kuka koma zuwa ga Allah kuka yi nemi gafarar ubangiji to ubangiji zai saka muku da ruwan sama zai saki ruwan sama a gare ku bidararan mai yawan zuba shi sha ijibaki ba abin da yake dauke bala'i yake ɗauke kwari irin da suke fari wa ba a fi shi tsaki sun daɗa mun ya kai wata kaci irin da suke fari sun tsaga da gani su fayi ba ba a fi yake shi su shi da suke fari suke fari za ku yi ta gani sun ku ɗari da tijani a kaga suke fari kullum za ku yi suke fari shi sa kaga ya ci wani hadisin ma yake cewa da a ce ba ku yi suke fari da ubangiji sai ya tafi kyau sai ya zo da wasu al'ummar su kuma sai su yi zunubi sai su nemi gafarar ubangiji ubangiji sai gafar sabon don haka mutum ya kai mutuka cikin mutum da kifari ya ce wai zurfin kuwatar ubangiji kuma sai ya daɗa mun ƙarfi ya lafi kuwatukun ai ma a kuwatukun tare da ƙarfin bilmali shi ne ta hanyar ubangiji ya ba ku dukiya walwalaji ubangiji ya ba ku 'ya'ya wala ta tawallo mutum kada ku juya kada ku juya baya ku zai da kwana masu yin kafirci da wani shi da mushriki
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما
qalu suka ce ya hu suka ce ya hu suka kira annabin Allah wa kilna hu ma jikina da bayyinati suka ce ai mu ba ka zo mana da wata hujja ba alaƙar muka wanda ke wanda ke nuna ba abin da kake kira mu wanda gaskiya ne ba ta hujja da kuma wanda ita wa ma na hanci ta ji ala hatina an kauka mu kuma ba masu barin iyayen gijin mu ne ba saboda faɗinka wannan maganar da ke bar mu wajen za bar abin da wai wajen za su bar abin da suke yi na hoton gumaka ba wa ma na halaka bin mutumi mu ko ba mu yi imani tare da kai bane ba su imani ba an ka faɗa
إنه إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون
yake cewa inna kawai illa ahraka ba ala yana mu ba abin da za mu ce a cikin sha'anin ka face sha'anin iyayen bijin muni shashi iyayen bijin muni ya same ka sumen da wani mummunan abu to saboda haka iyayen bijin mu da kake tattabawa ne daga cikin su wasu kaɗan yi ma wani abu shi sa wasu kaɗan sa mata kamar wani abu a wuka shi ne wani abu da ke faɗa ne kira zuwa ga Allah ƙari ya ce in yi kushi lullah don haka ni ina kafa shaida da ubangiji ina kafa ubangiji shaida wasu haɗu kuma ku shaida a ni cewa hakika ni bari kun ne ma ku shi duwun ni na kuɓuta daga abin da ku yi tare da ubangiji da shi min dunihi da abin da kuka tare ubangiji da shi min dunihi wato ni na ku fita daga abin da kuke tare yawa da shi min dunihi daga wani ubangiji faki duni dan haka ku yi dabaru a cikin shirya mun kai ku shirya mun duk kai da za ku shirya mun ku shirya mun jami'an gaba ki ne ku da iyayen janna sun malakun biyu kada ku saurara mu kada ku saurara mu a cikin karin da kuke yi mun da shirin
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط ya
مستقيم ce ni ta wakwai ni na dogara da ubangiji rabbi wanda shi ne ubangiji na wa hukun kuma ubangiji ne ma ni dabbati babu wata dabba wadda take tafiya a ban kasa illa wa akidun bina ya ta ba ce ubangiji yana da da mafarka Allah duk abin da ya yi ko me ne ne mutum ne ko wani mutum ko aljan yana yana da farki ne a cikin mashiyar ubangiji ko da yi ne rai yadda ubangiji ya juya ta ba ta da dama ta kuma ce ubangiji kuma ya shirya ma rayuwa ga abin da za ta yi ga abin da ga kuma har zuwa lokacin da ubangiji ya karɓa lokacin da za ta bar duniya idan lokacin barin da duniya yi sakan sai ba za ka iya ƙara a kanka ba ba za ka iya rage kanka ba tun da kake a duniya ba ka taɓa ciwo a ce da mutum ya zo zai mutu ya dace wai shi ba zai mutu ba a yadda zai yi wanda za ka san mutum shi wanda aka kala kala mutum ba shi wani biko da kansa ya da alahu wa rabu ke lalata babu wata dabara babu wani girma ba shi ko ne zai yana hannun da kansa da aka dukkanin wata dabba da take tafiya a ban kasa babu wata dabba da take tafiya a ban kasa ba ce ubangiji yana da daga babbar faɗanta ubangiji shi ne mai juya da mai sanin da ita dan haka babu wani mai zafi Allah babu wani mai kuma na abu ya Allah da abu da ya faru da yin su daga wani inna rabbi hakika ubangiji na ala siratul mustaqim yana kan tafarki wanda yake madadi wanda yake mutakan tafarki
فإن تولوا فقد أبلغتم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوم غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء
idan kuka ba da baya ga barin yin imani fa karba lafukum ma kuntum bihi ilaykum haqiqa na isan muku da abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku abin da yake wani kai na shi ne isan da aikin umarni na isa wa yasa halakar rabbi qawma ubangiji na kuma zai mayar da wasu mutanen gairatun waɗanda ba ku ba wala ta duru na ku shay'a wala ku shi ubangiji da komai ba saboda sababin kafin ku da ubangiji inna rabbi hakika ubangiji ubangiji na alakul alakul shay'in shadid hadis ubangiji mai ciwo ne a bisa komai
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ
to ubangiji yake cewa walamma ja amurna yayin da lamarin bujuru shi ne a tsawo shi ne halakarwar mu da mutanen annabi shi ne can da yake karatun hadisi da Allah ta rasu da yake cewa musir ku jikta ba da uhuli ta tsabi jirga ku da Allah yake cewa an taimake ni akan ahzabu taron kafirai iska ba da iskan nan ta saba uhuli ta tsabi jirga ku ku kuma adawa ubangiji ya halakar da su da aljahu su ne da kenan ubangiji da suka mutu wani iska rakun yana tafiya yadda ka san yadda iska za ta saka takarda haka iska ubangiji su ta wannan iskar da ku ta zo gaba ki ta dinga halakar da su ubangiji ya aka saka musu wannan da wannan azaba gaba ki ɗan su ta halaka ina Allah ya ce da zai na huda muka tsere da annabi hudu wallazina amanu ma'ahu da wanda suke imani a tare da shi fira a matin na da rama ne sai wani ya ce su wanda muka tsere da adabu da wanda suke imani tare da shi fira a matin da rama ubangiji yawa ko da suna aiki na gari in ka tashi ka cikin rama ka shiga alistar rama to rama ubangiji ne kada ce saboda aiki na gari ko kuma saboda ubangiji ya ya zarafe ka da wani irin da'a kuka ci har wannan ba kuka mace a'a rahmar Allah ce kawai shi za ka ga cikin hadisi shugaban Allah da zama yake cewa lan lan yudula ahadun minkum ma'amul jannata babu ɗaya daga cikin ku wanda aiki ku zai shiga da shi a janna abin da ce wala an ta rasulullah yace shi ya rasulullah yace wala ana hadi illa an yi tagamma da illa an yi tagamma da ni da rahmatu sai dai idan ubangiji ya yi yin labarai da ko kana cikin aiki kana cikin aiki kana karatu ko kana sana'a in ka ga amma Allah ta rage ne ko da wani bai ba ta da wannan ubangiji ya yi babba ta da ne babba da kai kira hawaci saboda labarai da ba shi ta yi cewa da dina amuru ma'aru da rahmatin jinna wannan jinna Allah ya ce muka tsayar da su yin azabin kalim daga azaba wani kalim ne
وتلك عاد جعلوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وتلك آل الله يقول شاهد وأن هذا واجنا ورسول الله ما تأتي برسول الأباد تنسن قبل هذا yana cikin yankin a kan yamma a nan su adawa su suka zauna ana gaya wasu ne sun san garin domin su abin shi na Allah ya ce ta aro ya ce wannan ishara ta zuwa ku kalli ku kalli ishara da zuwa ku asaru ne ku adawa ma'ana ku yi tafiya a ban nara ku duba zuwa ku ga ruwan nan ku ga irin ruwa a ban ku ga irin yadda su ku ji ku dan ku san irin yadda ku suka yi da ubangiji suka saba ma'aikatan suka saba ma'aikatan Allah ubangiji ya halakar da su yace za ku da ayatun rabbi sun yi musu da ayoyin ubangiji wa a sauran dola kuma suka saba wa ma'aikan ubangiji sai Allah ya ce musu da kun gashi ko ma'aiki ya suka saba wa saboda idan ka saba wa annabi ka buce ne wa ɗaya daga cikin annabawan Allah da kuma ka karye da dukkanin ma'aikan Allah ne yanzu wanda suke masu bin addinin kiristanci sun yadda suke da annabi Isa ba su yadda da shugaba sallallahu alaihi wasallam ba su ai kiri ba su bane kamar ba su yadda da annabi isa bane kaga su isa mu musulmai mu yi imani da shugaba sallallahu alaihi wasallam sannan muka bi muka yi imani da annabi isa muka bi muka yi imani da annabi musa kuma dukkanin annabawan Allah da muka yi imani da su da muka muka yana hadisin musulmi to kuma idan kuna so ku zama mu'mini na gaskiya yadda muka yi imani da annabi to kuma ku yi imani da annabin mana ai ga yahudawa ba su imani da annabin ku ba ba su yadda da annabin ku ba annabin isa amma sun ku yadda da su sai ku yadda in aka ne mu da muka yi imani da annabin ku ɗan mu za ku yadda sun cewa addinin shi ne addinin gaskiya dan haka idan ka karya ta ka ne daga cikin ma'aikata amma ta karya cikin ma'aikata ne ka ba ka yi musu wani abu wanda annabi ya zo da shi ko kuma wani abu daga cikin shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta bayyana da cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo da abu ya tabbatar da abu sai kai ba kai da wannan ba kai wasa da shi kai kilanci da shi kuma ta bayyana da aikin annabi ne kamar sallah ko fa azumi ko fa aure sunnan aure sunnan manzon Allah ne manzon Allah ya yi aure da kuma sai ka ce ai ba na bukata aure ba ka bukata aure manzon Allah ya aure kace ba ka san aure kuma za ka yi maka ce ba za ka yi kuma ta ga kai wa tsari da shari'a annabi duk abin da annabi ya rubuta shi kar kai wa tsari idan kai wa tsari shi kamar kai wa tsari da dukkanin abin da shi shugaban sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shi ma wanda ba suka ji su wa'anda suka majiya daga cikin adawa sai suka ji an kullu jabbari lamarin dukkanin wa'anda suka masu tsaurin kai mu'amilu wanda suka masu masu girman kai masu masu girman kai ga gaskiya sai suka bi wa mutubu Allah ya ce aka biya musu la'anatan da la'ana biya a duniya a cikin wannan duniya wa yawan kiyama haka nan kuma ranar tashin alkiyama shi ma ubangiji zai biya musu da la'ana alawu musu la'ana ya ce a gaban kowa a gaban kowa sun la'ana Allah la'ana mutane la'ana mala'iku duk za su bi ala inna adam Allah ya ce hakika su adawa ta kwarura kwanu ni za ku ce ubangijin su ala kudin da ali gwamnati ala na'am nisa da rawa Allah iwa ta tabbata da ali ga adawa ko rubutun mutanen annabi na'am
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة على إن عادا كفروا ربهم على بؤدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
wa ila thamud aqabun salihah ubangiji yake cewa mun yi aike zuwa farun dawa maka aike kan uwan shine annabi salihu sallallahu alaihi wa alihi da Allah ya ce aqabun bangon domin dukkanin wani annabi da ubangiji tabaraka wa ta'ala sai aiko shi to sai aiko shi dan danki sai ya zo mafi danki sai zo da siffar da babu wata sa a tare da shi in ka ga mutanensa sun soke shi sai dai su soke shi saboda hasada ko kuma babu hujja amma dai ba za su ga wani musu a cikin annabin Allah ba shi sa kaga Abu Sufyana lokacin da Hirabal yake tambayar sa akan nasarar wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya shugaba yake a cikin sai yace huwa dina runa kane sai yace ai mu abucin dangi ne a cikin dan dangi ne yace kazalika rusul tub'as fi qawmiya yace da ba haka ubangiji yake aiko ma'aika a cikin a cikin a cikin danginta in dangi Allah ya aiko dan kar su zo su zo cikin wani dangi wanda ba ne asali ma a dina ta wannan waje sai dan dangi tukunna shi yasa kaga a cikin hadisin Abdullahi bin Abbas yake cewa yake cewa lam yakun badal min quraishin illa wala fihi qarabatu babu wani dangi daga cikin quraisha a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani zumunta yana da kusanci tare da su alaihi salatu wassalam shi ne Allah yake cewa qal annabi sallallahu ya ce ya zo ya ku mutane na ku bauta wa Allah ku kadaita ubangiji ma lakum min ilahin ghayru ba ku fada wani ubangiji in ba Allah ba huwa an sha'akun shi ne da ya ƙaje ku ya haduce ku mina laru daga ƙasa domin ba hanku annaba adamu ubangiji ai ya halice shi ne daga ƙasa daga yunku shi ne ya ƙaje ku da can babu ubangiji kuma ya zo ya fara da ku wanda amara kun fiha kuma ya raya ku a cikin ƙasa yanzu wannan ba ya ce Allah ya maka ba wanda ya yi ka ya raya ka ya hadice ka sannan kuma ku zo ka mutunce masa fasagafi dan haka ku nemi gafararsa ku nemi gafararsa ni da shirki daga shirki sun mutu ma'ana in su yi da shi ko ma zuwa gare shi da tsa'adi ta hanyar yi masa biyayya inna rabbi ya ce hakika ubangiji na qaribun ubangiji makusanci ne mujib ubangiji kuma bai amsa addu'a ne da amsa addu'o'in na'am
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
na'am kalu suka ce ya salu karkun tafi na mutuwa kabla haza suka ce ka kasance abun kauna a cikinmu kabla haza tun kafin wannan abun da ya zo daga wurin ka yanzu wannan kiran da kake yi kafin ka fawar wannan kira da kai abun so ne a gurinmu kaga su ma kafaran masa farkon ta so shugaba sallallahu alaihi wasallama ba har sun yi wa manzon Allah lakabi da Muhammadul Aminu ba cewa manzon Allah amintacce ne har zuwa cikin dauke ajiya cikin shugaba sallallahu alaihi wasallam saboda sun san gaskiyar manzon Allah sun san amincin manzon Allah sun san halin manzon Allah sun san babu wani abu na nakasu ko na fadin ba daidai ba da za a iya raba shi ga shugaba amma da shugaba ya zo musu da aiki ya ce ubangiji ya aiko su ya aiko shi alaihi salatu wasalam daga nan kuma sai suka bu- suka buje to shi ma na haka suka fara suka ce kalmar da dina mutuwar kabala hada ka kasance abun kauna abu a cikinmu na rufu an ta kuna sayyida har muna tsoron ma ka zama shugaba a cikinmu kabala haza tun kafin wannan lokaci tun kafin yanzu kafin ka fara wannan kira atan hana yanzu ka hane mu an na abu da ma ya abu da ababuna mu bauta abin da iya mu suke bauta abin da al'afsani daga gumaka wa inna na da fi shakki min ma tukuna ilayhi haƙiƙa mu muna cikin kokonto daga abin da kake kira mu zuwa gare shi muna cikin kokonto muna cikin kokontansa muri mai aukar da kokonto a cikinsa
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون لي غير تخسير yace ya koyi a rayuwa ku ba ni labari in kunta ala bayyanatin yanzu idan na kasance a kan wata hujja yurrabi daga ubangiji na wa atani mu rahmata ubangiji ya ba ni rahama faman yasurni min allahi in asaitu to wa zai tsare ni daga azabar ubangiji in asaitu bisa takallidi in na saba ubangiji ubangiji ya bani annabta ya bani rahamarsa yanzu in na saba ubangiji wa zai tsare ni daga azabar Allah in azaitu bisa daga jiri idan na saba ubangiji fa ma tuziduna ni gayar khasir ba abin da kuke kara mu ta umarninku da kuke yi gare ni wannan mummunan umarni da kuke yi gare ni gayar khasir kun ba bata ba bata kawai kuke kara mu na'am ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب
mutanen annan salu sai suka ce da shi suka nema ga gare shi suka ce ba za su yi imani ba suka nuna wani dutsen fadin dutsen fadin da ke ƙarfi wanda ba za su taɓa ganin wata ciyawa mata ko a kansa ba suka ce abinda muke so sai idan wannan dutsen fadin ya kumbura ya yi ciki ya haifi taguwa taguwar fito daga cikinta kuma taguwar ita ta ci fitowa ita ma idan ta fito ta haihu da yadda sannan mu tatsi nonon mu sha sannan za mu yi imani in dai kai akan gaskiya kake kuka yi mana haka kafin shi annabin Allah shi annabin Allah da mai in dai za ku ce in dai akan gaskiya kake ka zo da kaza sai zai zo da abin kuwa shi sa yake cewa annabiyu ya ci shar'in a zahirin ma'ani shi annabi yana zuwa da shari'a ne shi sa idan kuwa karya ta shi ko ce in kai annabin Allah ne ka zo mana da kaza zai zo da abin kuwa idan kuwa zo da abin kuka musanta kuka karya ta to za ku haɗu da cikin ubangiji ubangiji zai halaka ku zai halaka ku halaka ku shi sa ya ce annabi ya ji bi shar'in annabin Allah ne wanda yake annabi shi yake zuwa da shari'a amma wanda ba annabi ba wannan baya zuwa da shari'a ba yadda za a yi wanda ba annabi bai zo da wani sako zo da shari'a ba zai zo da shari'a ba shi abinda wanda ba annabi ban aka ce wannan na Allah ne waliyan Allah ne abinda yake zuwa da shi ya ci bi fahimin jadidin zai zo da fahimta a cikin shari'ar annabi ko ku a cikin shari'ar Allah zai zo da fahimta Allah ya fahimtar da shi abinda ku ba ku fahimta ba amma waliyi ba zuwa da shari'a annabin Allah shi ke zuwa da shari'a shi wanda ba annabi ba ko kwa malami suna zuwa da fahimta yanzu kamar irin abin da suke mawa malami suke a cikin shari'a ka san fahimu ne ubangiji ya ba su fahimu ne ubangiji ya ba su a cikin shari'a suka fahimci abin da kai baka fahimta ba shi sa ka ga cikin hadisin nan na Abu Zuhaifa wanda Imam Bukhari ya rawaito shi ke tambayar sayyidina Ali ke cewa har in da kun kitabun ko ku ahalin baiti kuna da wani littafi da aka kebance ku da shi ya ce la illa kitabun lahi ban mu da komai in ba littafin Allah ba izin na ya ce au fahamu mu iya horatun musulmin fil qur'ani sai da ko wata fahimta Allah ya ba mutum wata fahimta a cikin qur'ani ko a cikin sunnar annabi to wannan ba a rufe ko ba yanzu sai Allah ya fahimta da kai a cikin kitabun layi da sunnar annabi abinda na bama ba su fahimta ba wani abu ne na Allah sai Allah ya bata yanzu sai imamu wani bikirin fahimu da ubangiji ya ba su Allah ya ba su abinda mamalaman su ma Allah bai ba su ba don haka dan uwa ba ka yi inkari sai abin da ka zahiri ya saba wa kitabun layi da sunnar annabi kada ka yi inkari abin da ka yi hankalinka ne ba ka fahimci wannan abin ba kada ka yi inkari damar ta shari'a ai ba ta zo bane wani sai abu ya dace da hankalinka kada ka yi inkari akan abin da wani dace da hankalinka ba a'a abin da ake inkari a kansa abin nan ya saba wa zahirin kitabun lahi ko ya saba sunnar annabi in ya saba zancen Allah ko ya saba sunnar annabi ko daga bayi sai a sai a tura wannan mar wannan zance na'am to da suka nema haka a gurin suka ci a fito musu da karuwa daga cikin dutse sai ce ya kauri ya ku mutane na haɗi na kutun layi wannan taguwa ce ta Allah lakum aya aya ce gari izina ce gari yi addu'a kuma shi ke da sai ago na dutsen fadin yana hudewa yana hudewa yana hudewa cikin dutsen sai ga taguwa ta hudu ta fito kuma ta haihu a kake shi ne shi aya ce gari fasa ruha ta kudin fi arzun layi ya ce to amma ku kyale ka ta ci a kasar ubangiji ta ci ci sha wala ta musu ha bisuɗin kada ku shafe ta bisuɗin da wani mummunan aiki faya kuma kuma azabun ƙari idan kuka yi haka kuka same ta da taɓa shafe ta da wani mummunan aiki to azaba wanda take makusanciya za ta za ta sami ku za ta kama ku na فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب na aka ruwa na haka suka soke wannan taruwa akwai wanda yake a shikal awwalina wanda a can mutanen farko ba wanda ya bi shi tsiya shi ake ce kudawo shi ne yau suna zuga shi shi ga shi tsakira ya zo samu wannan tawagon ya kashe ta ya soke ta an ce shi kudawo shi ne a shikal awwal gina shi a shikal akari na kuma a ƙarshe kuma wanda ya fi kowanne tsiya shi ne wanda ya wanda ya mummunan aiki ga sai na ali don haka suka bacin ya soke ta suka zo gurin annabi salu suka ce a ƙarnan naƙata mun kashe taguwar suka ce mun da suka kashe ta ma suka kama suka kama ita taguwar suka yanka ta suka yayyanka nama suka raba nama suka cinye nama suka ce mun cinye nama yanzu kuma ya za ka yi ya za ka yi mun riga mun yi ya za ka yi da suka yi haka yadda kuma tutu kwasu uku ita ma suka biyo ta za su kashe ta tafta da gudu ta je wannan dutsen fadin sai dutsen dutsen ya tsage shi ke da zai ta fada cikin dutse ya bari ya haɗe shi ne annabi zalu yake tambaye su yake ta ko da kuma kashe ta ita ya tambi wa ma fa'alat me tayi suka ce a ta yi kuka ne su uku mun ga ta yi kuka su uku sai ta gudu ta ne ta shiga cikin ta bude ta bude ita dutsen ya tsage ta fada ciki shi ne kamar ta kuki za mu yi salata a yaro ku rayu ku ji daɗi ku rayu ki daru a cikin garin ثلاثة أيام قالوا سنقول لهم وضع هلكتهم ذلك وعد غير مكذوب وأن الأول يبقى من كلية وعدا
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وبغض يومئذ إن ربك هو القوي العظيم نعم to da mutum da aka yi haka ya kasance sai su tambayi shi annabi salu da ya ce musu azaba za ka zo sai ce to menene alama azaba aka tambaye shi menene alama azaba ya ce ku yi sauraro ko rayu a cikin gidajen ku kwana uku ya kasance ku ranar ranar laraba ne don haka rana alhamis sai aka waye gari dukkanin wanda suke garin kowa sai da fuska ta koma su da fadi kowa fuska ce wani irin ta irin wani fadi-fadi ranar alhamis kenan ranar juma'a kuma ranar juma'a kuma sai aka waye gari fuska su kowa ta koma jajar idan mace ta kalla mutum ta ce ne gida ya daga idan ka fuska ka tayi ja ke ba sai ce ai kewa fuska ki tayi ja kowa sun ga mutum kowa gani fuska ta tayi ja ranar asabar sai kuma ta canja daga wannan jan kowa wata su ne ta tsira ta yi duhu yadda ka tambakin dukunya ranar asabar ranar ranar asabar kenan ranar lahadi kuwa sai a baba allah ta zuwa shi ne allah ce falon ma ja amurna yayin da lamarin ya zo da halakar da su nan ce na tsada sai muka tsira da annabi zalu wallafi na amuru ma'abu da wanda suke imani a tare da shi bi rahmatin minna shi ma sai Allah ya ce da rahama da kuma da rahamun mu ne muka tsira kanku min kafi yau wa wa min kafi yau mai irin daga wulakancin wannan yirin inna rabbaka hakika ubangijin ka huwa al-qawiyul azim shine mai karfi wanda yake al-azim wanda yake mai rinjaye mugwaye
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين sai har tsawa ta mala'ika jibrilu ita kama wanda wanda suke zalin suke kama su ubangiji fa aka wuce ne mu ya tsini iska waye gari a cikin gidan su ko wanne a dukkan kushe mala'ika jibrilu ya musu ya musu wata irin tsawa duk suka mutu gaba ki su kuma garin su san gawa yana nan daga madi yana nan arewa arewa daga saudiya arewa ake wajen jihar madina idan za su je sham su larabawa idan za su je sham a wannan lokacin to sai sun bi ta cikin garin samudawa shi ne ake ba su labari ga sun makotan kudi ku ji irin abin da ya samu gari su sun karyata annaban allah ga abin da aka yi musu kuma an kowa karyata annaban allah da aka yi musu kuma haka za a yi musu shi ne ga sun da shugaban allah da salama za a tafi ga kufa to an bi ta ƙasar su samudawa shugaba yake cewa yake cewa la tafi misalikin da zafi da zulumin an kusurun illa an tafi bakina kada ku shiga ƙasar wa'annan wanda suke zalunci suke shirku da Allah su ne samudawa face sai kuna masu kufa idan za ku shiga za ku ce da ƙasar kuce kuna masu kufa don kar irin abin da ya same ku ya same ku ya same su kuma ya same ku abin shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce ta kasar ya lullube ya lullube fuskar sa alaihi salatu wassalam ya wuce ta kasar
فأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم على هدى ثمود idan sanda shugaba sahabban shugaba za su je ta kuka a wannan kasar ma akwai rijiyar ya inganta a yake akwai rijiyar wadda take a cikin tsakiyar wurin samun dawar har sun ke rubuwanta za su yi amfani da su sai aka hana su aka hana su kar su yi amfani da ita ta nan za ka san cewa ashe shi wuri yana samun daraja idan an ba Allah a waje shi sa ake so mutum duk inda aka ba Allah a wani rukunin da mutanen Allah suke to ka dinga kai kanka wajen irin alherin da yake tare da su kai ma sai ya dinga taba ka sai ya dinga taba ka shi sa almaru ala ala dina hadibi shi sa ake son mutum zuwa wurin ahadin layi shi sa ga yana da cikin tsarin kufaye in kaga an ce wannan ga na Allah ne mutumin kirki ne ka dinga zuwa wurin sa saboda zuwa gurin da irin abin da yake tare da shi na alheri zai dinga shafaka kaga sunan kasar samudawa ce amma sai aka ce su wuce ma da gaggawa ruwan rijiyar da take cikin kasar samudawa sai aka hana su amfani da shi Allah ne gulmiya Allah ya ce kai ta ce su zauna a cikin wannan kasa ba ala kasa samudan kafaru ala na'am hakika samudawa sun yi kafirci sun kafa su ubangijin ala kuda su samu iwa ta tabbata ba su samu dawa
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حنين
na'am ولقد جاء رسولنا ubangiji su hakika ma'aikanmu sun zuwa annabi ibrahim duk bishara da bishara ta annabi sahara a bayan da kuma da bishara za a cewa za a bashi yaro qalu salama suka ce salam ma'ana nusallu salama muna yin gaisuwa gaisuwa qala salam shi kuma yace salam ma'ana salamu alaikum kama da fita an ja a jinjirin hanyar da yi jinkiri ba da yi jinkirin zuwan musu da izinin da ɗan maraƙi wanda yake hanyar wanda yake gashashe falon mara a ayyahun yayin da ya ga hannayensu la ta suli ilai bayan ya kawo musu an je gabani sun zo an je an samu ɗan maraƙi an soke shi an gasa shi aka kawo musu sai ya ga ba sa shi shi ne fara fara a hajji hula da suri da yi yayin da ya ga hannayensu ba ta iya saduwa da zuwa wannan nama da kira hun sai mu ji su wa auta da biyu mu ki fata sai ya koyi tsoro daga gurinsu a cikin ransa saboda ka yi ba ka kawo masa abinci ya ci ka ga ya ki ci to dole ka ga tunani an na kwanan ba kwanan alhairi ai ka yi dabba ko na alheri idan ka zo wurin da ka ba shi abinci za ga ya karɓa ya ce yana kuriya sai ya kawo musu abinci na
فلما بني أيديهم لا تصل إليه نكرهم أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قالوا سكتي لا أخاف kada ka ji shayi inna inna ila qawmin yu'minun mu hakika an aike mu ne zuwa mutanen annabi an aike mu gurin annabi domin mu je mu halakar da su ashe ba mutane ne mala'iku ne su jibrili ne jibrili ne da sauran mala'iku wanda a tuhu ga kuma matarsa ta ce sauran kalu mutum tana tsaye ta nemi su hidima ga ba ta sun zo ta nemi su hidima a kawo musu wannan a kawo musu wannan da ta ji ane wa annabi ibrahim bishara da samun da babajika don haka sai ke dariya sai kunna kuma to da ya zama da zamana ba tana tare da annabi ibrahim hajar ta zo ta haifa annabi isma'ila wanda haihuwa annabi isma'ila da ita kuma da aka ta haihu ba ta so kici na mata kici ya kama ta kusan irin wannan kishin ne ma ya sa annabi ibrahim ya ɗauki annabi isma'ila da mahaifiyarsa hajar ko hajar ya zo da su yin kusan kasar hijab ya zo ya ajiye su a nagarin maka domin ya raba su da hajar da umarnin ubangiji ya zo ya ajiye ta a nan a wannan gari ya zo zai tafi lokacin ba tana jinci ya fata daga yi sai ɗanta annabi isma'ila zai tafi fito da kada ya so a gurin wa za ka gwamnati ta kuma abu wanda gairar sarkin babu shuka babu ruwa farko sai rusuna ya ce na mutu don Allah ya ce inda ta mutu don Allah ko mun da an tura ne ta kan yanzu ya bar ta anan tana zaune tana zaune sai kuma kishi ya kama anan Ismail yana bukatar ruwa sai ta hau kan dutsen safa ta gangaro ta hau dutsen ruwa ta gangaro tana neman ruwa sai da ke wannan kewayen su ba shi ne asalin safa da ruwa can tana tafiya sun ta shi wata zo ta duba ɗan ta annabi Isma'il sai ta ga a daidai inda yake Allah ya turo tubi ya zo ya fiti ƙasar wajen ƙasar ta tsage banzan yana kururuwa to saboda haka ita sarar ka gaba ta haihu ba tana tsoro an ce ko kafin ta haifa annabi sahaba da haihuwar annabi Isma'il a ko shekara ta goma sha hudu tsakanin su goma sha hudu da haka tsarar da ba tana neman da ta san kuma yadda mala'iku ne na Allah sai wa annabi Ibrahim bishara da samun da fa zai ka da wata sai ta dariya sai ta dinga murna ta bashar na hadi haka Allah ya ce sai muka mata bishara da annabi haka wa in wara'i haka ya kuma a bayan kuma annabi haka aka bari bishara da annabi ya kuma nan annabi haka ashe kaga dan dan ka dan ka ne kaga an mata bishara da ta da kuma wani dan annabi ya kuma shi ma dan kalli dan kalli na mutu dan sa dan kalli shi ne yace wala mutu da ishkila an tarawu shi ma dan da ya kuma za ta rayu har ta ganshi
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يقول قالت يا ويلتي ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب
na al'adar ce ya wayar kai so ha alu wa ana azuzun yanzu ni ne zan haihu wa ana azuzun a halin ni ga zo ruwa ce tana shekara 99 a lokacin shekara 100 ba daya wa ha za ba an yi shekha kuma ga mijina shi ne annabi a annabi ibrahim shi ma ga shehu shi ma tsoho yana da shekara 100 ina ba da shehu a jini shi wannan abu ne wanda ya yi ko mamaki a ce dukkan mutum a ce za mu hari ƙaru قالوا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ƙaru da ce a aljihar min amurin lahi yanzu suna mamaki daga lamarin ubangiji ikon Allah kina mama mamakin ka rahmatullahi wa barakatuhu alaihi rahmar Allah da albarkatun ubangiji ya tabbata gare ku ahalar baiti ya ku ƴaƴan kan annabi Ibrahim inna hu hakika ubangiji hamidu ubangiji abu gojewa ne maji kuma bi girma ne
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشر يجادلنا في قوم لوط
نعم فلما رأى إبراهيم ربه يا يدخلوا ko faragari ya buga annabi Ibrahim ya fahimci cewa waɗannan ma'aika ne na Allah wada akul bushara kuma bushara ta zo masa da samun da jaddu na duk yana jayayya da mu ma'ana yana jayayya da su mala'ikun nan fi kawai lul a cikin mutanen annabi saboda sun ga a tsaye mu ma'aikan Allah ne yanzu daga nan gurinka za ku tafi kasar su ne wurin mutanen annabi domin mu je mu halakar da su kafin shi annabi ibrahim da shi annabi lutu asalin suna cikin gari kasar iraki ne nan da garin kana'an to da umarnin allah da suka taso suka yi hijira da kasar iraki shi annabi ibrahim sai ya zo falastin sai ya zauna a nan shi kuma annabi lutu sai ya tafi zuwa nan kasar jordan sai ya zauna a nan yankin ƙasar sham a jordan sai ya zauna a nan ƙasar sai ubangiji ya aiko su wurin mutanen su masu aika almasha ɗin nan to shi ne sai ya haɗe da ba su ga alibra su ba su yadda halakar da su mutanen wannan gari sai alibra ya haɗe da yana magana da su saboda ya san cewa akwai annabin allah a ciki akwai annabin luɗa a ciki inda ibrahima domin cewa da hakika ibrahim da halimu ne da wasanni ne tsarin tsarin ne allahu mai komawa ne zuwa ga ubangiji muni mai sai da fasama sa ne zuwa ga allah da haka sai annabi ra yake tambaya su mala'ikun nan yanzu fa halakar da alƙarya a cikin ta akwai sabon mummune da yi a ciki suka ce la shi ne mujadalar kenan a wani zuwa ga na shi kawai sai ce yanzu za ku iya halakar da alƙarya akwai mumini arba'in a ciki suka ce a ya ce to za ku iya halakar da alƙarya akwai mumini goma sha hudu a ciki suka ce a ya ce to ba ni labari idan aka ce akwai mumini kwaɗi a cikin alƙarya sai ku halakar da alƙarya sai suka ce a ya ce to a cikin wannan garin da za ku je akwai annabin allah annabin a ciki ba ya ne ba ne ma'arun an haɗa Allah ya ce ya ce ya Ibrahim a arun an hada ka bujira gaban wannan kullu kuka ta abu rabbika lamarin ubangijin ka halakar da mutanen su ya ru kullu mun ati mu ababun gairu mawdu hakika ababa da babu su wanda yake ba abin jiyarwa ba Allah kuma shi gidan da zai za a tsani shi annabi da
إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب waɗanda ya aka su da larura yayin da ma'aikanmu suka zo wa annabi ruhu yi ajiyu don haka sai ya shahu da sabon ruwan saboda gabaki sun zo kuma kyawa jibrilu ne da sauran bala'i suka zo suka zo kuma a sufanin yau matasa saboda haka siya don haka shi annabi sai ya damu ya damu da sabon ruwan saboda yana ganin mutane ne ba su suka zo saboda su al'adar abinda suke su mutanen annabi lulu zama suke yi a kan hanya idan mutum ya zo wucewa aka ce ga da mutum ya zo wucewa sai ga shi ya yi musu kama shi suke ajiye a ajiye shi su kafa man layi wannan ya je wurin sa wannan ya je wurin sa wannan ya je wurin sa wannan shi ne aikin su to kuma sai suka da an ce ga baki sun zo gidan sun zo gidan wuri na fuskar wuri gaggawa suna tafiya na ce ga baki sun yi suka zo kuma suka same su an ce ɗaya daga ciki sai wajen zan su zai taɓa shi zai taɓa ɗaya daga cikin bakin bai san mala'ika ba ne da mala'ikan yamma wani irin duba sai fuskar ta koma iya ya zama ba gidan ba hancin ba bakin fuskar sai ta zama wajiya Allah Allah girma yake da aka abin sai suka juya suka fito suka ci a nuna kaga abin da aka yi mazaka suna cewa sihiri ake a gidan annabi sihiri ake za ka ga abin da zai sami ka sai suka fito to shi na nan yi a cikin sai bakin ciki da zuwa wa ba wa ba ka cikin zara kirjin ta ya kuntata saboda sababin zuwan su wa qala hada yawmun asir yace ka wannan yini wannan yini matsananci